إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa wannan yammaci wanda shine yammacin Lahadi daidai da lissafin 27 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1443 bayan hijira tafiyan halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2022 a wannan unguwa ta Kaura dake cikin birnin Zaria inda muka haɗu don wannan munasaba ta jaddada ginin wannan masallaci mai albarka Allah ya saka mu waɗanda suka yi wannan aiki da alkhairi wanda duk ya bada gudunmawa wajen samar da wannan aiki ubangiji Allah ya saka musu da abin da yake saka wa waɗanda suka gina ma Allah ainihin wato daki kamar yadda muka sani ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk ya gina wa Allah daki kamar yadda al-ima ainihin wato sayyidina Usman ya bada labari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi baitan wanda da ya gina wa Allah daki bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi ainihin wato daki a janna wasu bayin sun nuna cewa komai karancin wannan masallacin ko da a ce bai wuce girman kaman dakin tsuntsu ba bisa kwatance mafi kankantawa kenan don haka mutum ya samu kanshi a cikin mashru'i na ya sanya dukiyarsa ya gina masallaci don Allah wannan ba karamar taufiki bace dace ne daga Allah Allah yake ba bayinsa waɗanda ya zaba ya so su da su samu falala sai su ɗauki dukiyar sai su gina masallaci Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya karba mana gabaki daya kuma yadda aka ce ana sa ran zan yi tsokaci ne akan abin da ya shafi ladduban raya masallaci ina fata Allah subhanahu wataala ya bani dacewa ni da ku wajen yi ma junanmu wannan nasiha domin ba wasu abubuwa ne sababbi zan faɗa ba abubuwa ne da muka saba jin su muka san su dama kuma shi wa'azi da nasiha ana yin shi ne don ya amfani muminai dama abu ne da muka sani ko muke da masaniya a kai amma kullum ana tuna mana shi sai ya ƙara shiga cikin zukatanmu na tabbatar malamai da masu wa'azi a wannan yanki namu cikin birnin Zaria a wannan yanki sun dade suna yi mana nasihohi akan ire-iren waɗannan al'amura Allah ya saka musu da alkhairi a idan muka kalli a cikin alkur'ani mai girma akwai wasu ayoyi da ke da alaka da masallaci da laddubansa za su ba mu matashiya akan yaya ya kamata mu hulɗa da masallaci me ya kamata mu yi me bai kamata mu yi ba alal misali faɗin Allah ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى أولا آية تسكي صوت البقرة yana magana ne akan wato ko dai kiristoci kamar yadda fassarar wasu malamai cikin sahabbai take irin su Ibn Abbas kamar da al-Imamu At-Tabari At-Tabarani sorry al-Imamu At-Tabari ruwaito a cikin tafsirinsa ko kuma ya zama ana nufin mushrikan Makka kamar da wasu malaman tafsiri suka karkata zuwa gare shi al-muhimmu dai duk wani wanda ya zama yana kawo wa ibadar musulmai cikas ya hana a buɗe masallatai ayi sallah ko ya kawo rigingimu ko fitintun da haifar zuwa ga rufe masallacin musulmai wannan ya daga cikin mafiya zalunci a cikin rayuwa wato mutane mafiya girman laifi sune wanda zai hana a ainihin shiga masallaci a ambaci Allah wanda zai yi kokari ya ga ya rugurguza masallaci Allah ya ce ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin irin waɗannan mutanen ba za su samu halin shiga masallacin ba su ma sai cikin tsoro in suka firgita al'umma suka hana al'umma kula da masallatai to su ma za su zama cikin tsoro kuma a nan duniya suna da taɗewa a alkiyama kuma suna da azaba mai girma Allah ka tsare mun ga daga cikin wannan aya za mu iya cire cewa daga cikin abin da ake sa ran a cikin masallaci shine zikirullah mana a masajidan layi an yuzkara fi hasmu kenan me abin da ake so a dinga yi a cikin masallaci shine ambaton Allah ambatan Allah kuma ya hada tun daga kan salloli na farilla salloli na nafilfili zama a karanta alqur'ani zaman karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama addu'o'i da sauran wa'azozi da makamantansu duk wannan suna cikin ma'anan zikrullahi ambatan Allah kusan a ce shine wato mas'uliya mafi girma da masallaci yake da ita dama shi masallaci shari'a tana kallon shi a matsayin wato cibiya ce ta addini don haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo Madina abin da ya fara ginawa shine masallaci abin da ya fara tunanin yi shine masallaci ya zauna a gidan aro ne har ya samu gidansa amma sai da ya tunanin a ina za a samu masallaci bai zauna ya ya kwance kayan shi daga kan abun hawansa ya saki jiki ya shantake ba sai da ya tabbatar da cewa an saka harsashin gina masallacin kaga kamar ka ce in an za a gina gari ko anguwa to abu na farko da ya kamata a fara ginawa shine masallaci shine ginin farko da ya kamata a fara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya kai farmaki wani gari kamar yadda Anas dan Malik ya bada labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jira ya ce mu jira har sallah ta gaba in ya iso daga dare zai jira zuwa asuba in ya iso da safe zai jira zuwa azhar har sai ya ji an yi kiran sallah da zaran an yi kiran sallah to alama ce akan cewa garin musulmi kiran sallan nan a ɗabi'ance daga ina ake sa ran ajiyo shi daga masallaci kenan masallaci shine abin da ke alamta cewa nan garin musulmai ko tafiya kake akan hanya din da kaga masallaci to zaka ji aminci kuma zaka sa ran cewa ina akwai yan uwanka musulmai haka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ke cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da isnadi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce yayi umarni da a gina masallatai a cikin anguwanni amara bi bina'il masajid fi duri fi duri wa amara bi tanzifiha wa an tunazzafa kuma yayi umarni da cewa a tsaftace su waɗannan duka nasoshi da ire-iren su suna mana nuni zuwa ga wato abu mafi muhimmanci da masallaci ke gabatarwa shine ya zama wuri na ambatan Allah haka idan muka kalli aya dake cikin suratul tauba fadan Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuuna najisun fala yaqrabu masjidal harama ba'da amihim hadha Allah yace lalle su mushrikai najasa ce najasa su najasa ce ma'anawiyya wato su kafirai suna da najasa a tare da su ta ma'anar kasancewarsu marasa tsarki marasa imani Allah ya ce daga yau kar su ƙara zuwa masallatai wato masallaci mai alfarma tare da cewa wannan khasiyya ce ta masallacin makka da madina an hana kafirai shigarsa amma wasu masallatan ba dole ne ya zama al'aslu gare su haramci ga baki ɗaya ba ta iya wani dalili ya sa a yi hakan kamar misali saboda fadan Allah wa in ahadun min al-mushrikin tajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah idan wani kirista ko ba ma guje kuna tare da shi yace ina so in zo masallacin ku ji tafsiri ko in ji wa'azi ina tunanin ina so musulunta ka kai ni gurin malamin ku sai zan malamin nan da ya tafsirin na a cikin masallaci yake kaga kuma har zuwa san da ya shigo masallacin bai riga ya shi musulunci ba to ba za a ce jira a waje malamin ya fito ba babu laifi dan ya shigo yanzu wannan yana nuni mana izuwa ga mene izuwa ga tsaftace masallaci ke dan Allah ya ce innamal mushrikuna najasun kafirai najasa ce kenan duk wani abu wanda yake najasa wajibi ne a tsarkake masallaci daga barin sa sawon wannan najasa najasa ce hissiya wato da ake gani ido da ido kamar a ce kashi ne ko fitsari ko datti ko bola ko mushe ko kazanta duk wannan najasa ce hissiya akwai kuma najasa ma'anawiyya abinda al'adance ko a addinance abin kyama ne kamar su kafirai din ko wani abu da za a kyamace shi alal misali a ce tuwo wanda ya kwana ya wuni ya ribe kaga asalin shi ba najasa bane amma abin kyama ne haka kaman majina ko miyau ko tasono kaga dukan su asalin su ba ba najasa bane amma suna da ma'anar da ta fuskar kyamarsu da yake zamu zo mu ji hadisi da suka yi hani akan haka insha Allah ina so mu fara ganin yadda ayoyin suke ba mu haske game da abin da ya kamata a masallaci da abin da bai kamata ba haka nan a cikin sautin nuri Allah yana cewa fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha بالغدو والآثال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله يجي أتكلم وسجداج ولن دا أذن الله أن ترفع الله يا بعد إذني يا بعد دوكاتي وأتغاز ma'ana ai musu gini wanda yake ya cancanta sannan Allah ya ce wa yudgar fi hasmu Allah ya bada umarni a dinga ambaton sunan Allah cikin wannan gidaje yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalu a samu wasu mazaje wanda za su dinga ambaton Allah safiya da maraice waɗanne irin mazaje waɗanda la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah waɗanda kasuwanci da ainihin wato saye da sayarwa baya wofantar da su daga ambatan Allah inda ma waɗannan ayoyi ko wacan nan aya tana ƙara tabbatar mana da muhimmancin ambatan Allah a cikin masallaci da kuma samun mazaje wanda za su tsayi akan haka da kuma kasancewar su waɗannan ɗakunan Allah ne ya umarnin da a gina su a wani abun mamaki shine a cikin hadisin al-Imam Tabarani da isnadi tabbatacce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani aiki da ɗan adam zai da dukiyarsa yana iya samun lada amma banda gini ma'ana gidaje da muke ginawa da shaguna da plazoji da gidajen da muke ginawa ba da haya da dogayen gine-ginen nan da muke kashe kuɗaɗe wajen gina su da da gyara su da sa musu fikins to babu wani abu da zaka samu lada a cikin shi baya cikin abin da ake samun lada gini kawai da zaka samu lada shi ne da za a bauta Allah cikin shi so da haka shi sa Allah yake ta umarni da ainihin wato kwadaitar da mutane zuwa ga su dauki dukiyar su su gina masallatai wa Allah subhanahu wataala sannan kuma bayan an gina su shi masallaci gini kawai bai zama masallaci sai an raya shi da ababen da kiraya masallacin to sune mahallin tattaunawa haka nan Allah yake cewa cikin a'raf wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahu ad-din wa aqimu wujuhakum ku tsaye da fuskokinku inda kulli masjid a kowane masallaci duk inda aka ce masallaci ne to kokari ku zama kuna wajen ya ku musulmai Allah ya ce wad'uhu ku kirayi Allah mukhlisina lahu ad-din wannan yana nuni zuwa ga Allah kadai ake ambato a masallaci kenan ba a zuwa ambaci wani wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada ba a zuwa ayi bautar wani ko a ambaci wani ko a yi wa wani ainihin hidima in ba addinin Allah subhanahu wataala ba haka nan Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin tauba ko ma kana lil mushrikuna ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri bai dace ga mushrikai su dinga tutiyar wai su suna raya dakunan Allah ba bayan suna wa kansu shida da kafirci a wannan ya sauka ne lokacin da kafiran makka suke wa musulmai gori cewa eh sun dai ji ba su da imanin amma dai ai su suke raye masallaci na Allah shine Allah ya ci gaba da cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin Allah ya ce kadai wanda suke raye masallatan Allah sune wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ran tashi alkiyama sannan suka tsaye da sallah suka ba da zakka sannan ba sa jin tsoron kowa sai Allah Allah ya ce waɗannan su ne suke cikin shiryatattu al-imamu at-tirmidhi ya rawaito hadisi da isnadi da yake malamai sun yi magana akan rashin ingancin isnadin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman in kuka ga mutum kullun yana kaiwa ya kawo zuwa masallaci ya fito asuba ya fito magariba ya fito isha dare rana sanyi iska hunturu zaman lafiya tsoro yunwa talauci arziki duk ba sa hana shi zuwa masallaci wannan alama ce ta imani inda yake hadisin bai gata ba amma wannan aya tana tabbatar da wannan ma'ana kuma Allah ya ce masu raya masallatai su ne masu imani daga cikin alamar mutum yana da imani shine a ga ko da yaushe yana raya masallaci da ainihin wato ibada da zuwa da dawowa to waɗannan wasu ne daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma wanda zamu dauke su a matsayin shimfiɗa ko matashiya wanda zamu tsakuro daga cikin su wasu abubuwa da ke nuni zuwa ga ababan da ya cancanta mu gina masallacin mu akai to abu na farko da zan ambata mana nan shine mu san cewa masallaci wato wani wuri ne kamar ka ce multipurpose wato wuri ne da yake da abubuwa da yawa da ake a cikinsa idan muka ɗauka masallaci kawai a buɗe a yi azhar a yi la'asar a yi magriba a yi isha a yi asuba shikenan kowa ya tafi harkarsa babu shakka mun taƙaita amfanin masallaci tare da cewa shi ma wannan ɗin abu ne mai muhimmanci ko kuma shine ma na ɗaya a jeren giyan ababen da ya kamata a dinga ya masallaci amma fa ba shi kaɗai ba ne don haka malamai suke cewa masallaci mu'assasa ce wato foundation cibiya ce mai zaman kanta shi yasa a musamman a zamanance a yanzu ba wai gina masallaci kawai ba in ka gina masallaci ko kuka gina masallaci yana daga cikin cikar gina wannan masallacin ku samun mishi da source na tamwi a samun mishi da inda zai dinga samun kuɗin gudanarwa wato masallaci kamar gidanka ne da ka gina dan ka gina gida ai wannan ginin ka ne bai zama mahalli dole sai an zuba mishi furniture dole sai an zo da mutanen cikin gidan sun tare kuma dole sai suna da abin da za su ci yau da gobe da ababen da za su rayu akai dole za a biya bil din ruwa da wuta dole za a sai gas ko itace za a siyo abinci za a yi maintenance za a sai ruwa za a sai omo za a sai abun wanke banɗaki da sauransu to haka shi ma masallaci dole wasu buƙatu za su iya dinga taso masa alal aqal yana buƙatan haske na wutar lantarki tayi yana da buƙata zuwa ga banɗaki wurin makewayi tayi yana da buƙata zuwa ga limami zaunanne wanda zai zauna kawai yayi limanci ya karantar yau mutane wa'azi ya musu nasiha idan wasu rigingimu sa rutsa kankanun su ya musu sulhu kaga duk mutumin da za a aje a ce wannan aikin yana buƙatar kuma a shirya mishi yanda zai rayu dan ya wannan aikin domin an ce ya tafi aikin gwamnati ko kasuwa ko noma ko sana'a sai san da ya samu faraga sannan ya zo to aikin ba zai yi ba ya zama yana yin aiki biyu kenan da haka shi yasa zamanin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda dan ya tashi aikawa da gwamnoni zuwa garuruwa sai aika da gwamna wanda zai kula da sha'anin mulki sai kuma ya aika da malami ya ce kai kuma ka je aikin ka kawai shine karantawa da sallah da hudubar juma'a da yawan mutane wazi irin su Abu Musa al-Ash'ari irin su Abdullahi dan Mas'ud da irin da ire-iren su Umar ya tuttura su garuruwa dan sai su zauna su wannan ayyuka ba su da aiki banda wannan to da haka masallaci a matsayin shi na mu'assasa tarbawiyya mu'assasa diniya yana buƙatar tsari alal aqalli kamar da muka ambata yana buƙatar limami da ladani tai yana buƙatar mai shara wurin ma yana buƙatar mai gadi a irin wannan zamanin da muke rayuwa wanda imani ya karanci a cikin zakatan mutane za ga abin nan na ga agogon masallacin nan ba a saka shi a cikin kara a cikin bogula ba to tayi za a waye gari wata rana babu shi eh saboda rashin imani irin na masallata wannan zamanin zaka ga agogon masallaci yanda ka san dan gidan yara an sa karafa duka abu an kukulle shi agogon bango da bai wuce naira 2000 ba wannan na iya sace shi je sai da shi ko 150 ne ya sha wiwi wannan na iya ya bantare socket ko ya cire glove ko ya kwance fanka ko wani zai iya sata da duma ma da ake da liman ki sallah kanta duk wannan abu ne mai yiwuwa a cikin al'umma abin takaice da bakin ciki amma dole mai mai acknowledging cewa wannan abu ne mai yiwuwa so kenan kaga akwai wurare da masallatan suke buƙatar security saboda yanayin wurin ko kuma yanayin dukiyar da aka zuba masallacin za ta iya tarsasa wa dole a buƙaci security ta yiwu ba dole bane wannan ya zama is applicable a wannan masallacin ko a wannan anguwa ahadu makka adara da sha'abiha so da haka a buƙatar masallaci zuwa ga waɗannan abubuwa abun kallo ne shi yasa ya kamata masu gina masallatai da masu arziki su gyara yadda suke yin wakafin masallatai ba za ka yi wakafin gini ne haka empty ba ya kamata bayan kai wakafin masallaci to a cikin shagunanka ko plaza sai kuma ka ce to shago kaza mallaka masallacin duk shekara ana ba da kuɗin haya dubu ɗari shida to sai a ba masallacin masallacin su gudanar da masallacin da wannan in shekara yayi su baka balance sheet din abu da aka shi wannan shine cikar kai wakafin masallaci zama wakafi wakafi ne wanda yake mustafmir wanda yake investment amma gini turansa babu shakka bayan lokaci kankani za a buƙaci zuwa ga yadda za a gudanar da shi wannan shi yake dawo a zo a ta yawo da akwati ana fi sabilillahi fi sabilillahi in an tashi sai a samu naira saba'in kuma ana neman dubu bakwai globe ya mutu kafet ya lalace za a yi wanke bayi za a ainihin wato biya kuɗin wuta da sauransu ai wata ana neman taimako a tara 250 aga wannan ba zai ba zai yiwu haka ba shi yiwa sam so haka kuma mu sani da cewa jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Imam Muslim yana cewa afdalul buqa'i fil ardil masajid mafi in kana neman wuri mafi falala a duk duniya shine masallaci yanzu duk a nan anguwan babu inda ya kai masallaci irin wannan yanzu falala a wurin Allah duk wani wuri da aka yi ware aka haƙura aka ce sunan shi masallaci ya zama na Allah da aka yafi ko ina falala shi sa bai halarta a siyar bai halarta a canza shi zuwa wani abu wanda ba masallaci ba sai in an ga wata maslaha wanda tafi masallacin muhimmanci sannan kuma ana da wurin da za a koma a yi sallar ma'ana yanzu wannan masallacin ko da a ce jikin gidan wani ne cikin bayin Allah a unguwannan ya bayar idan da zai tashi kai da masallacin gidan shi ko ya tashi ko ƴaƴan shi bayan shudewar sa su rabe gadan wurin to nan wurin bai cikin gadan kuwa na Allah ne har abada haka ya kamata ba shi kaga irin wannan wuri yana da bukatun mu musulmai ya zama mu tarairaye shi abin da yake na Allah mu kuma bayin Allah ne abin da yake aiki akan mu shine kulawa da wannan a dukiya ta Allah kulawa ta farko kamar yadda muka ji daga ayoyin nan shine tsayi da sallah tsayi da sallah na nufin yin sallolin farilla akan lokutan su a cikin jami'i a samu ladani wanda zai dinga kiran sallah din lokaci babu laifi ladanin nan ya zama ba mutum ɗaya bane idan akwai bukata musamman ga sallah asubahi a samu limami ratibi wanda zai jagoranci mutane akan waɗannan salloli wannan idan ba a yi haka ba to masallacin bai amsa sunan shi masallaci ba baya ga sallah daga cikin ababen da ake so a dinga yi a masallaci wanda suke muhimmai da suke raya shi akwai halakat na karantar da ilimi karantar da alkur'ani mai girma karantar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karantar da addinin musulunci in ta kama ma a karantar da wani abu wanda yake zai amfani musulmai ko da ba musulunci bane kai tsaye babu laifi ce za karantar da mathematics ko physics ko english ko hausa yaran mu suna da bukata zuwa ga koyon abubuwa irin waɗannan babu laifi a karantar da su amma dai al'aslu shine masallaci ya zama akwai halakat na karantar da addinin musulunci a cikin su alal aqalla akwai masu yin sallar da ke sallah a wajen yaya ya kamata su gudanar da ibadar su ta sallah sannan addu'a mu dinga zama muna yin addu'a cikin masallaci bayan mun da sallolin mu na nafila ko lokacin da muka shigo muka yi tayatul masjid ko makamantan su sannan itikafi bisa sabanin malamai akan wasu masallatai ana yin itikafi a cikin su ko ba a yi ana yin itikafi a masallacin da ba na juma'a ba ko ko sai na juma'a ko ko sai masallatai uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance wanda shine magana mafi ƙarfin dalili duk da ba ce mashahuriya ba haka wurin masallaci wurin yin waɗannan abubuwan sai kuma tilawa alƙur'ani mutane su zauna su yi musaffa mutum shi ɗaya ya zauna ya karanta alkur'ani ya yi muraja'a ya ba da hadda mutane su zauna su yi mudarasa sabai sun kasance duk inda suka zauna kamar da limamu ainihin wato al'azraki ya waito a cikin akhbaru makka da shi da ibnu abdulbari ya ambata a cikin at-tamhid bima fil muwatta min al-ma'ani wal asani cewa sahabbai duk inda suka zauna abinda suke yi shine za su karantar da junan su fiqh wani abu na addinin musulunci kanu yatadarasuna al-qur'an za su yi mudarasa al-qur'ani au an yadhkura ahaduhum mas'alatan fil fiqh ko wani sai ambaci wata mas'ala a cikin fiqh tattauna mudarasa al-qur'ani shine ba wai mujarradin karanta matanin ba ana karantawa ana bibiyar ma'anarsa ana tsakuro hukunce-hukuncensa ana bayani akan ijazinsa ma'ana yadda magabata suke ma'amantar alkur'ani shine karanta shi tare da ma'anarsa ba irin yadda mu muke ba za ka yi samu yanzu mahaddata alkur'ani Allah kaɗai sai adadin sa ma ba su san ba su san abin da suke karantawa ba wannan wani sabon salo ne na ƙarshen duniya wajen hada alkur'ani ba salo ne irin na magabata ba salon magabata yana tafiya tare da sanin ma'ana da kuma aiki sannan masallaci daga cikin ayyukan shi ila yau yana zama cibiya ta ayyukan alkhairi kamar raba zakka kamar inda za a zo a tare a yi wata tattaunawa za ta fana za ta amfana anguwa abin da ya shafi shawara akan yadda za a taimaki wasu marayu ko abin da ya shafi shawartawa akan yadda za a biya wa wasu marasa ƙarfi kuɗin makaranta ko abin da shafi shawara akan security na anguwa ko abin da yafi shafi shawara akan yadda za a kashe wata husuma tsakanin wasu masu rigima ma'aurata ne ko ƴan uwa ko yayi da kanne ko makwabta duk waɗannan ayyukan alkhairi to masallaci yana zama cibiya wajen yin su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da masallacinsa wajen gudanar da ire-iren waɗannan abubuwa a kawo mishi ƙara ko a kawo mishi bayani akan wata husuma ya gusawu ya ainihin wato warware wannan rigingimu yan wa masu albarka yana daga cikin ababe muhimmai da ya kamata mu kula da shi game da masallaci shine tsaftar masallaci kamar yadda muka ambaci hadisi a dazu hadisin al-Imam Abu Dawuda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ake cewa yayi umarni da gina masallatai kuma yayi umarni da a tsaftace su haka nan fadin Allah khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku tafi da kwalliyar ku zuwa kowane masallaci mu kaddara idan mutum ya zo da kwalliyar sa masallaci ya sa masallacin kuma cikin datti kaga ba zai samu natsuwar ya saki jiki ba da haka wajibi ne masallaci a dinga tsaftace shi shara akai akai a irin wannan zamani banda shara kadai dole a yi mopping tiles a share carpet dole ne a share abin nan mai ake ce mata majinar bango da da da wani annakiya za ta bullo dole ne a dinga gyara fentin shi lokaci bayan lokaci ka abin shi dukun dukun haka kaman kaman shagon mahauta ko na kanikawa dole ne a kula da bandakai wanda suke jikin masallaci ya zama ana share su ana wanke su dan kar su dinga haifar da wari da hamami na shigowa cikin masallacin shi za aka hana zuwa masallaci ga wanda ya ci tafarnuwa ko albasa ko duk wani abu mai wari dan kai ya zo ya cutar da bil adama ya ma cutar da mala'iku shi za aka hana zubar da majina a cikin masallaci hatta a masallaci irin na da can waɗanda ba su da irin wannan tsarin ƙasa ne aka ce sai dai mutum ya tona ƙasa ya tofar a cikin ƙasan ya mai da ƙasan ya rufe kuwa wannan irin zamanin a haka ba zai yi ba wani abu da shekul albani ya ambata muhammad nasir bin albani allah ya gafarta mishi da shi da malam mai littafin as-sunan wal mubtadi'at cewa a wannan zamanin wajibi ne mu kiyaye batun shiga masallaci da takalmi mun sani yazo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana yin sallar takalmi kuma har yanzu sunna ce ba za a fasa ba amma takalmin nan fa a wancan lokacin aka ce zaka shiga da shi ka duba ka tabbatar da ba shi da datti sannan zaka shiga da shi babu kazanta a cikin shi zaka ba daidai bane ka taho da takalmin ka kawai ka shigo da shi masallaci irin wannan mai carpet da tiles da wane ne wanda kuma idan gidanka ne akwai irin wannan carpet da tiles ba za ka shiga cikin ɗakin da wani takalmin da ka je da shi yawo ko ba haka bane ɗan gayo da suke yi akwai takalma na waje da ake yawo da su ana sa kafa cikin ɗaki kuma akwai takalmin cikin ɗaki ana zuwa kofar toilet akwai takalmin toilet haka ɗan gayo suke a gidajensu duk wanda ya taɓa idan kai dan gayu ne ka san haka idan kuma ka sauka gidan yan gayu ka taba gani ko ko da yake za talakawa ma da haka suke duk inda ka je gidan za ka ake shi da waɗannan tangaraye da wane ne da wane ne so ashe kaga yana daga cikin rashin girmama al'amarin masallaci baka shiga gidanka da takalminka ba amma ka zo masallaci a dinga rigima da kai kace ta ka shiga takalmi me rigima ka wai sunna ce to sunna ce amma kuma shi bata masallaci kuma ba lalata bata masallaci shi kuma menene idan ya zamana garin aikata wannan sunna mustahabbiya zaka jawo rigima ko fitina ko kuma zaka jawo a bata masallaci to abin da yafi maka shine sai ka hakura da wannan ko kuma ka bari masallacin ya cika kai ka tsaya a waje sai ka sa takalminka babu komai ibn taymiya yana cewa yana daga cikin mustahabbi barin mustahabbi dan kawar da fitina tsakanin musulmai mustahabbi ne ka bar aiki da wani mustahabbi wannan ka aiki da shi za a jawo rigima so dan kace sai ka shigo yanzu kana shigowa ko kuma su zafin kai yan uwanka wani zai daukan ka a kafa da yake sai fita da wani kuma ya rike shi ce ba ai saba wallahi sai yayi aiki da sunna kaga aiki ta masallaci duwa ya jawo wannan shine kai da kace ka shigar takalmi to malaman da suke malaman sunna ne a wannan zamanin babu kamar irin sa albani a shekut Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi shi da kanshi faɗa wannan magana yace amma musallatan mu na yanzu yana da kyau mu kula cewa ba zai yi mu dinga shiga da takalma masu datti zuwa cikin masallatan nan amma in ka tura kalmunka babu datti babu laifi ka tura takalminka Allah shine mafi sani da haka yana da kyau mu kula da tsaftace masallaci daga cikin tsaftace masallaci akwai shara akwai sanya turare turaren wuta da dukkan nau'o'in turare wanda zai kawo masallacin ya zama yana da wato ƙanshi mai daɗi wannan ƙanshi mai daɗi yakan sanya wa masu ibada annashuwa da ka sai an kula da wannan masallaci ya dinga siyan turaren ƙanshi na tsinke ne na itace ne kowane iri ɗan feshi ne wanda ya sawaka sai a samu wani wanda shi kuma zai ce to ni kuma zan dinga kawo duk turaren nan duk wata nan kawo muku turare da za ku saka a masallatai ana aje waɗannan ababe kaskon wuta sanya turare a sa da asuba a sa da azhar in an yi sallar isha a saka a rufe shi don an zo da asuba a ji shi da kanshi kamar ɗakin amarya wannan daga cikin sunnoni da aka yi watsi da su mutane ba su cika kulawa da wato sanya wa masallatansu ainihin wato kanshi ba yayin da azamun nan da a cikin tabi'ai da tabi'ina akwai mutane da suka shahara aikin su kawai kenan akwai yaqubul mujammir wanda shi aikin shi kawai shine mujammir mai turaren masallaci aikin shi kawai kenan aikin shi kawai turara masallaci a ƙasar Sham ya tabbata yayi kanshi so da haka wannan daga cikin sunnoni da ya kamata mu raya su shine a gyara masallaci yayi kanshi saboda idan mutane sun shigo ibada su ji annashuwa kamar yadda ka san in ka shiga gidanka wurin amaryarka kana jin kanshin nan zaka ji wani farin ciki zaka ji cewa eh lalle ka dawo gida wani lokaci ko da ba kanshin turare bane ko kanshin abinci ka ji zuciyarka ba ta gaya maka cewa to alhamdulillah lalle a gida nake bayan ka gama jin kanshin katti a cikin mota haya ko a a cikin keke nabi to da haka a yana da kyau mu kula da tsaftace masallaci jama'a a kenan akwai bukatun ya zama ko su mutane da za su dauka kansu wannan aiki kuma su tangace cewa wannan aiki yana daga cikin ayyuka masu muhimmanci na ibada wanda wata baiwar Allah da take yin irin wannan ibada a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Bukhari ya ruwaito wannan baiwa Allah aikin take nan sharar masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba ashe Allah ya mata rasuwa cikin dare sabai suka ga cewa to wannan mata ba wata muhimmiya bace ba wata sananniya bace ba ta da wani kima a cikin yadda ake ganin kimar mutane ashe a wurin Allah mace ce mai daraja saboda wannan aiki da take cikin daren nan suka je suka shirya ta aka mata jana'iza ba ma tare da sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yan kwanaki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura baya ganin ta a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da al'ummarsa da aka sai tambaya ya ce ina baiwa Allah ne ke mana shara sai aka ce ai tun shekaran jiya waccan ta rasu ya ma aiki ko tun jiya ta rasu ya ce ya ba ga mun ba sai ai cikin dare ne Allah ya mata rasuwa muka ga wannan ba sai an gaya maka ba kawai mu muka dauki matakin yi mata sutura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai ni kabarinta manzo Allah sai sama da kanshi yaje aka nuna masa kabarinta ya sake tsayawa bakin kabarin yace ayi sahu akai sahu irin na sallar gawa ya sake yi mata sallah sannan yace da duka kaburburan nan suna cike da duhun azaba kabari amma yanzu Allah ya haskaka musu da ni'imar aljanna saboda sallar da ne wannan baiwa Allah kaga ashe wata mata ce wadda ana ganin ta ba wata tsiya ba amma ta samu wannan falala sakamakon aikin da take zaka ga adabi an ci har yanzu mutumin da ke yin sharar masallaci zaka ga wani mutum ne wanda shi ma ya anshi cewa shi kaskantacce ne ko kuma mutane sun lazumta mai kaskanci da wuya kaga alhajin garin ko babban malamin anguwa ko wani hakimi zaune ke zaune anguwa da wuya kaga shi a cikin wannan harka da wuya sai ya ayyuhan nasu ko wani tsoho wanda yana ganin ya hakura da rayuwa kawai yana nema ya gama da duniya lafiya ko wani ritayi wanda bai da wurin zuwa to zama wannan kuskure ne mutanen da kake gani ka je makka suna sharan masallaci da ma in ka ji labarin irin yadda suke neman alfarma kafin a basu wannan aikin sai kai mamaki saboda ana lissafa shi a matsayin aiki mai daraja wanda za su dan uniform din su din nan suna yawo suna shara wasu su a garuruwan su manyan attajirai ne miliyoniyoyi amma za su ɗauki hutu su zo makka su zauna wani ya wata ɗaya wani wata shida wani wata uku yana aikin kawai sharar masallaci yana ganin wannan kuma a matsayin wani aiki ne neman kusanci zuwa ga Allah to ba sai masallacin maka ba masallacin da ke anguwar kuɗin nan idan ka ɗaukar wa kanka cewa ni ko in Allah ya so kullum kafin asubahi zan zo in share masallacin nan za ka sai ka fito ƙarfe hudu na asuba ka zo da tsintsiyarka ko da ma an tanaje ta a masallaci da mofa ɗinka ka zo ka share ka goge kai komai kana yi kuma kana rabbana taqabbal minna kana neman kusanci ne da Allah wannan aiki ne mai muhimmanci jama'a kuma gashi nan a bakin kofarka ba sai ka je da nisa ba ka kuma sharar nan baka bukata sai ka kashe kuɗi ta yi ka sai tsintsiya ne kawai da da, da broshi da makamantansu niyyar ka mai kyau ita Allah zai kalla Allah yana kallon niyya yana kallon aiki inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum sannan baya ga haka ana da buƙatar daga cikin ladabin da ake buƙata a masallaci akwai natsuwa ba a san duk wata hayaniya a masallaci shi za aka hana kasuwanci wanda zai bayi zuwa ga tattaunawa ta wato nasiya nasiyar wallahi ban sallama ba wanda zai bayi zuwa ga wani tattaunawa an hana a masallaci shi za aka hana cigiya Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Abu Dawud Tirmidhi yana cewa duk wanda aka je yana cike wani abu a masallaci a ce masa kada Allah ya saka gani shi za aka hana ainihin wato a jidali musu a masallaci wa babu laifi mutum ya kwanta ya bacci rana dan bacci rana bai bai jawo wani hayaniya babu laifi mutum ya zauna ya karatu ya tafakkuri ya istighfari da sauransu almuhimmu ana so ya zama masallaci wuri ne da natsuwa ta zama abu sananne a cikinsa duk wanda ya shigo cikin wajen ya ga cewa akwai natsuwa a cikinsa ba wuri ne na hayaniya ba da aka ba a bari a hayaniya shi yasa malamai suke ilhaki daga cikin ababen da suke lissafi a matsayin hayaniya a cikin masallaci akwai ƙaran waya hannu ringin na waya da ya zama ruwan dare wanda kuma mu galibi ba ma ganin ma cewa laifi wannan ƙara da za a cika wayarka a masallaci wanda zai raba hankalin mutane ana cikin wa'azi ko ana cikin karantarwa ko ana cikin sallah ko sai ka ji wani kiɗa ya tashi ko ka ji wani sauti wani irketin sauti ya tashi wannan haramun ne yana daga cikin abubuwa da ke kashe natsuwar masallaci ma'ana ka yi magana ka yi surutu ku yi musu ko ya kata ringin to ba daidai ba ne gashi cewa akan manna a masallaci a ce dan Allah a kashe wuyoyi ko limami kafin ya fara kabbar harama ce dan Allah a kashe wuyoyi amma mutane ba ruwan su haka za ga wayin sun ci gaba da tsururi da ta da ƙara a tsakankanin mutane wannan kuskure ne baya ga haka har ila yau daga cikin ladubban da ke raya masallaci akwai tahowa zuwa masallaci da kafa zuwa masallaci da kafa ya fi falala fiye da zuwa masallaci akan abun hawa wannan ya hada da masallatai na yau da kullum da masallatai na juma'a da masallatai na idi dukkaninsu wannan ya shafe su matukar ba sun yi nisa ne wanda yake nisan ya wuce abin da al'adance za a iya zuwa da kafa ba almisali yanzu daga nan ƙaura kana so ka je masallacin idi a locus kaga tafiya ce mai nisa inda ba kai dan shi abin zai baka yi wannan tafiya yanzu da kafa ko ba ka ba na ya fi ya fi kilomita bakwai ai ko ko kuma a ce ba can abin da zaka je cikaji to kaga yanda muka saba nan da kullum muna cikin mota muna kan babura da sauransu zai wahala amma nan da watakila fada ko nan kusa kafin ka kai watakila nan bakin babban dodo zaka yi ba da kafa to yafi falala domin duk takawar da kake yi kana dagawa kana takawa ana goge maka zunubanka Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa wanda yana cikin Bukhari a'zamun nasi ajran ab'aduhum ila ab'aduhum ab'aduhum ila al-masjid ko ab'aduhum ila ab'aduhum mamsha ila al-masjid na ab'aduhum mamsha ila al-masjid mafi girman lada a cikin mutane shine wanda yafi kowa nisan tafiya zuwa masallaci da sabai suka ja kawo suka ce to ko za su canza gida ne su tashi daga makwabtan masallaci su koma nesa nabi ce musu abba kuma ba sai kun yaka amma dai ku sani tun asali wannan haka yake wanda da yake nesa to zai fi samun lada kuma ana yana daga cikin falala ila yau ka dinga yo alula daga gida domin wannan sharadin na samun ladan shine sai kai Allah daga gida to mu kula da wannan jama'a cewa zuwa masallaci da kafa yafi kuma kaga irin wannan zamanin ina zaka ga saukin shi saboda in ka zo da abun hawa musamman irin waɗannan baburan da ake cewa roba roba to ba kana sallan ne hankalinka na waje saboda akwai marasa kirki sun yawa a cikinmu ka iya fitowa kan ka ga wurin wayan kaga ba nasuwa to gara ka ba abinka a gida ba ta tara maka galici ina fatan mun gane wannan to haka motoci sukan jawo cinkoso a wajen masallatai ta yadda bayan an gama sallan sai zama fita da motocin ma aiki ne mai zaman kanshi da haka an ka bi sunna sai zama duka kaucewa waɗannan fitincinin na zamanin da ke faruwa Daka mu saba da zuwa masallaci ainihin wato da kafafunmu. A har ila yau da gaskiya dubban masallaci akwai abin na ambata da zu ita ce sallar tahiyatul masjid. Wato sallan gaisuwar masallaci. Duk sa da mutum ya shigo masallaci kamar da malamai suka tattauna akai to sunna ce mai ƙarfi mataƙaya da alola kafin ya zauna in zama zai to ya tashi ya sallar raka'a biyu sawa'in ya zo ne sallar juma'a ya zo mitin ne ya zo sauraron darasi ne ya zo wa'azi ya zo kafin a tada sallah in dai ba an riga an tada sallar ba duk abin da zai bayi zuwa ga cewa zaunawa za ka yi to ba so ka zauna sai kai raka'a biyu wanda kira da suna tahiyatul masjid wannan ita ma ta daga cikin ladubban masallaci wasu malamai sun yi magana akan cewa zaman masallaci idan an zauna ba a miƙe ƙafa na ce wasu malamai amma imam bukhari ya yi musu da martani ko ya yi babi musamman ya kawo hadisai da ke nuni zuwa ga halaccin haka abin da suka kalla shi ne zaman miƙe ƙafa haka bai yi kama da zaman ladabi ba ko bai yi kama da zaman ladabi ba ba na kaje gaban surukinka mahaifin matarka da wuya ka zauna ka miƙe ƙafa haka za ka tankwashe ne haka kamar mai ɗaukar karatu to da haka sai suka ga wannan ladabin shi ma a kai shi masallaci sai bukhari ya kawo a da kwanciya rigingine a kalli sama da zama a nike ainihin wato kafa a masallaci da waɗannan sun halasta ga wanda yake da bukata abinda za a iya cewa bai halasta ba na zama shine abin da ake cewa al-ihtiba al-ihtiba shine zaman da malamin tun yayi me yake ce mai da Hausa ka zauna akan waiwayanka sai ka ɗage cinyoyin ka jingine su sai ka sa hannunka ka daure haka za ka galibi muna yin shi dan ana hudu ba sallar juma'a amma makruhi ne yana cikin sunan abi dawud da zadul ma'ad na ibn qayyim irin wannan zaman mun saba yin shi amma makruhi ne zaka mai kokari mu daina gaba abin da yasa aka hana wanda yasa wasu malamai suke cewa babu laifi kai a wannan zamanin shine idan ka zauna irin wannan zaman a irin da yana da sauki a ga al'aurarka kun fahimta irin zaman da da ake yi ba wando ake sakawa irin namu dinnan dinkake wani ma bayan wando da wandawaya wani ga riga ga ga, ga babbar riga ga wacece da wane ne duka kaga wannan ba za a ga al'aurar shi amma in babu wannan za a ga al'aurarka to ko da ba za a ga al'aurarka ba din ana iya ganin hoton al'aurarka zaka shi sa aka hana in zaka zauna sai kai wani zama wanda ba wannan ba sai in kafarka tana ciwo to wannan babu yadda aka iya to ko da ka tana sai zuwa ga yin haka to ka tabbatar ka rufe al'aurarka ka rufe duk wani abu zai iya zama a ga tsakankanin cinyoyinka ina fata muna fahimta wannan zama haka nan a mun ambaci tsafta daga cikin tsafta aka ce ba a zubar da majina a masallaci ba a zubarwa a fuskar masallaci gabas kenan in ta kama sai dai a zubar ta arewa da masallaci idan akwai ƙasa a da masallatai irin na da zaka ga ana aje wasu ƴan kurtai haka kaman abin tawada irin na makaranta aludin an saka mishi ƙasa inda in kana jin ainihin wato bukata zuwa ga zubar da miyau ko majina sai ka tofa a ciki amma nan za ga ya zama kaman ana ganin masallacin tsofaffi ne suke haka masallacin da ba na matasa matasa ba su san irin wannan masallacin su to ba in akwai bukata ana iya aji domin wani ba zai iya fita ya je ya tofar ba kuma yanzu mu kalli yanayin masallacin nan babu inda kai ma in dai hankalinka mai kyau ne za ka tana kunda za ka tofar da miyau ko majina babu to kenan in ka buƙaci zuwa ga haka sai ka fita daga sahu ka je waje da haka babu laifi a tanaji irin waɗannan wuraren in ya so ya zama su ma a dinga tsaftace su ba wai a bar su har majina da ruwan goro su taru su daskare su zama annakiya su zama bola ba a duk lokaci bayan lokaci sai a fita da shi a zubar da ƙasan a replacing da wata sabuwa da makamantansu almuhimmu dai ya halasta a yi wannan don samar da abin da mutane za su zubar da majininsu ko makamacin haka. Wasu abubuwa da malamai suka yi magana a kansu na rayuwar mutane ko ya halasta a yi sa a cikin masallaci, kamar kwana yin bacci a masallaci, kamar cin abinci a masallaci, kamar zaman fira a masallaci da makamantarsu. Duk waɗannan abubuwan malamai suna kallon sa matsayin makaruhi. in ba sun kama dole ba mutum ya mai da masallaci wurin kwanan shi sai in bai da wurin kwana idan baka da wurin kwana ko kuma kayi fada da mataka to kana yi kwana a masallaci ya zama kaga wato larura ce ta kawo kai kenan ko akwai ahlus sufa suna kwana a masallaci sai na da suka taba samu rikici da sayyidatina Fatima ya zo masallaci ya bacci to haka cin abinci a masallaci sai in an rasa inda za a je a ci domin zai iya haifar da yin datti da masallaci shi ko zaman fira kawai a masallaci yana daga cikin ma alama kusantowa alkiyama a ce mutane kawai su bai da masallaci a gonsu wajen fira sun san gama sallah kawai su zauna kawai a yi da'ira a ce kai wayya ake ciki ne a garin nan kaji sanyin da ake wani ma ya ce wallahi ai je Arsenal sun ci Manchester ai hatsi ya tashi a sundu ai ta labarin duniya kawai labarin siyasa labarin kwallo labarin ‘yan mata da samari to wannan ya daga cikin alamun tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ƙarshen duniya mutane za su mai da masallatai kamar majalisin firarsu. Abin da ake so a jin an zauna masallaci shine ambatan Allah ba firar duniya ba. To haka nan har ila yau daga cikin dubban masallaci ɗan uwa masu albarka akwai ainihin wato amfani da masallaci wajen samarwa da musulmai mafita akan duk wata matsala ta same su. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanyawa a kira as-salatu jami'a sai a tare a masallaci yi wa'azi yi huduba ko ya ankara akan wata sabon mas'ala ko ya bada wata doka to kaga kenan masallaci na iya sabin a matsayin kaman hall da tattaunawa idan muna da wata bukata ko muna da wani abu da muke so mu sanar ko za a yi wani mitin na anguwa ko ana da wani sabon abu da ya zo mai anguwa yana so ya jawabi ko hakimi ko liman duk ana iya taruwa a masallaci ai wani muhimmin al'amari jama'a wanda ya zama ruwan dare ga duniya shi ne daurin aure a masallaci ina matsayin shi a shari'a ina jin mutane da ma ba sa sanin mai matsayin shi ana dai ganin wani yayi ne wanda ya zama kawai ya zo da haka tsakani Allah magana ta gaskiya wannan ba shi ne asali ba idan ɗaurin aure ta kama a yi a masallaci ana iya ayi in ta kama ma'ana a wajen aka haɗu a wajen aka ga ya dace a yi amma ba wai a ce asali a mai da masallaci ya zama daga cikin ayyukan shi primary ayyukan sa hada daurin aure ba don kun mun fuska duk wannan sabon da muka ambata ba ma mutum daurin aure a ce ambatan Allah karatu zikiri addu'a wa'azi sai da sallah babu daurin aure a ciki amma in ta kama kamar da in ta kama ai bacci ana iya yi in ta kama ta abinci ana iya ci in ta kama ai mitin ana iya yi ko kamawa take ba wai a ce a maida masallaci ya zama duk daurin aure ana ganin in ba a masallaci ma kamar biyu ba to wannan kuma shine al'amarin da ya bayyana a cikin sabo al'ada da muka dauka kuma zaka ga cewa yana haifar da abin da ake kyama na wulakanta masallaci domin sai kaga maruka sun shigo masallaci suna roƙo eh za mu zo kashi insha Allah maroka su shigo masallaci su yi roƙo wani ya shigo su shigo angwaye da abokan shi a ta ɗaukan hotuna ya zama kawai mai da masallaci kamar wani filin event a fara raba abinci irin da ake ce mata kiwi almajirai su fara wawa turiye da tunan da a fara abin nan cigiya ana cewa kowa ya rike aljihun shi kowa ya duba wayar shi kafin ka ankara an sace waya dozin guda kaga duk waɗannan fitintunu ne waɗanda me ya haifar da su shine kawo daurin auren masallaci zaka in za mu iya yin daurin auren mu a wani waje to kama kawo shi masallaci musamman daurin aure irin na yanzu wanda sai an yi ittifaki akan lokacin ya bambanta da tsarin auren mutanen da wanda kawai yanzu za a haɗu kamar haɗu mu nan kawai ba zo da niyya ba sai a ce Malam Bakar Hamasa zai yi aure yanzu ina daura duk wanda ka zai aure yanzu sai da aka wajen wata shida ana shiri sai da aka zauna da iyayen shi da iyayen yarinya aka yi tufaki akan lokaci aka zo aka sake tunawa bayan wata biyu aka je aka ce to karfe nawa kuke so a sa sha ɗaya ko ko karfe ɗaya ko da safe su faɗa a ina kuke so su ce a wuri kaza sannan aka buga katin nan kaga abu ne da amru ne dubbira bilaili to irin wannan auren tsakani da Allah abin kyama ne a ce a dinga saka sa masallaci jama'a abin kyama ne saboda abin da suke haifawa ga masallatan a dinga saka su a kofar gidajen mutanen da suke daura aure yanda ake yi da kowa ya ji kofar gidan shi daura abin masallatai a yi ibada a cikin su dan uwa mai albarka ya yi ishara zuwa ga mas'alar sa masallaci suna ina ganin bari mu kwana a kanta a masallaci ana iya same suna bayan sunan shi na masallaci eh ko sa suna haihuwa shi ma al'ada ne yayi babu wani sa suna da za a ce sai an zo an yi addu'a suna wannan ma al'ada ce kawai wanda dama mun yi zalama muna kyamata ma'ana ina ne aka ce za sa suna sai an wani taro na musamman abin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ambaci sunan ɗa ne kawai ko ya ce na sa wa ɗana suna kaza ba tare da sai an yi wani zama na wata addu'a ta musamman ba to wannan addu'a ce ita ce kuma aka ɗauko ta da ana yi kofar gidaje sai aka kawo ta masallaci matsayinta ɗaya da wancan ko kuma a ce mata fi shi muni domin ita ba ta da ma mahalli tun asali tukuna taron addu'ar dan za a sa suna ni ban ma harar wannan ba ina so ne magana akan sawa masallaci suna shine bar masallaci ce sunan shi masallacin sabon masallacin kaura kenan kuma gajiya misali wannan wani abu ne sananne tun a da a shari'a bukhari yayi babi akan shi musamman yana cewa babin da ke bayani akan ko ya halatta a ce masallacin suwa ne ce masallacin dan sabon lemu masallacin haruna danja masallacin sani mai kaji masallacin low cost masallacin sarki kaga duk ba a ce na Allah ba bayan Allah kuma ya ce wa annal masajida lillahi to babu laifi a sa masallaci wannan sunan na inkiya inkiya ce a ce masallacin kwargidan dan kumbu ko mun gane inkiya ce babu laifi a ce masallacin albani masallacin wazirin zazzau masallacin wane shi ya halasta ko ba ku sa mishi ba ma mutanen anguwa za su sa mai za su dinka kwatance da shi ko ka sa mai ma sunan yanka ko baka sa mishi bayan da za ce ko sunan shi masallaci kawai sai an ce masallacin kaza masallacin ko a sa sunan wurin ko makwabcin shi ko sunan wanda ya gina shi ko wani abu ko sunan limama ya masallacin malam wani ko a ce masallaci mai kala kaza farin masallaci ko ja ko makamantansu to wannan babu laifi dan an saka yan uwa masu albarka kana cika ku da surutu ina ganin zan dakata anan abinda na faɗa wanda yake daidai na fata Allah subhanahu wataala ya bamu ladan shi ni da ku Allah kuma bamu wato jimirin aiki da waɗannan nasoshi da makamantansu abin da ya zama kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana ne da ku gaba ki da mu ina sake yin addu'a ga waɗanda suka jaddada wannan gini da wannan masallaci Allah ya ba su lada Allah ubangiji ya zam wato ya karɓi wannan ayyuka nasu Allah ya sanya shi a cikin mizanin hasanatinsu Allah kuma ya gafarta musu zunubansu da iyayensu da sauran musulmai Allah ya ji kan malamanmu wanda suka rigaye mu da iyayenmu Allah ya gafarta musu mu da muke raye Allah ya sa mu cika da imani ya Allah ka kawo mana alkhairi a wannan ƙasa ta mu da zaman lafiya da ci gaba mai albarka Allah ka fita da mu daga fitinin rayuwa Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah